شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau lahadi 8 ga watan rabiul awwal shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 167 167 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad muna can ƙarshe-ƙarshe inda malam ya ce faslun fi hadisi salasa alladina khullifu وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع yau za mu yi magana akan wasu mutane ne guda uku da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi musu wani horo na hana a yi musu magana na hana a yi mu'amala da su saboda wata doka da suka saba ta ubangiji tabaraka wa ta'ala shine kin halattan yakin tabuka shine ma'anar khullifu din an rabu da su an kyale su an daina kula su an daina masu magana an raba su da matansu ma su daina kula su annabi sun zo sun masa sallama ya ƙi kula su da sauransu to malam ya ce masu sharhi sun yi magana a kan sunakinsu wasu suka ce sunakinsu makka a farkon suna kenan sai akhiru asma'ihim akka ko makka ko akka wannan wajen masu sharhi amma abin da ya zo a cikin hadisi hilal kabu bin malik hilal bin umayya umrara ibn rabi'a qala ba'du sharihin awwalu asma'ihim makkata wa akhiru asma'ihim akka yace ruwaina fi sahihaini wal lafdhu lil bukhari rahimahullahu ta'ala an kabu bin malik radiyallahu anhu qala ruwaito cikin bukhari da muslim arwaito a cikin bukhari da muslim amma wannan lafazi da zamu karanta na Imam Bukhari ne daga Kabu ibn Malik ɗaya daga cikin waɗanda ba su je yakin Tabukan ba kenan Allah ya yarda da shi gashi zai bamu labarin kissar da ta faru da kansa yace lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati tabuka ghaira anni takhallaftu fi ghazwati badr ban taba kin zuwa wani yaki ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wato in ba yakin tabuka ba wato anan abin da ake so mu gane shine duk wani yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je duk wani yaki da manzon Allah ya je wannan bawan Allah ya halatta amma yakin da bai je ba shine yakin wato tabuka shine kadai bai je ba dan haka sai aka yi masa hukunci wanda ku gane cewa sabon Allah koda karami ne shi babba ne a wurin Allah tabaraka wata'ala yace a walam yu'atab ahadan takhallafa anha inma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ayra quraish quraish ai ba a zargi wani ba almu'ataba shine zargi dangane da kin zuwa wannan yaki saboda manzo Allah ya fita ne kawai dan ya je ya taro ainihin wato karabkan ƙurishawa illa gazwat tabika yace oke gaira anni takallabtu fi gazwat badr yace yakin badar ma ban je ba tabuka ban je ba badar ma ban je ba amma badar ba damuwa bane dan ban je ba saboda ai annabi bai fita da niyyar yaki ba mutane ma ba san cewa yakin badar an tafi da niyyar yaki bane yace ya tafi ne dan ya taro ainihin wato karafka matafiya na ƙurayshawa to amma hatta jama'a Allahu bainahum wa bain aduwwihim ala ghayri mi'at Allah ya hada tsakanin manzon Allah da shi da makiyansa ba tare da wato wani mi'adi ko alƙawari ba yace wa laqad shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba hina tawasaqna ala al-islami wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr wa in kanat badru adhkaru fi an-nas minha sai dai yace kuma ina shaida muku cewa na halarci wato lailatul aqaba bai'atul aqaba kenan da Allah ya bayani لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا yace mun je mun kulla alkawari akan musulunci yace wannan yakin wannan lailatul aqaba din ma ni na fi alfahari da ita a fiye da ma yakin badar duk da cewa an fi ambaton yakin badar a bakin mutane yace kana min khabari حين تخلبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلبت عنه في تلك الغزوة labari na shine a lokacin da ban je yakin nan na tabuka ba yace lam akun qattu aqwa wala aisara ban taba samun karfi ba ban taba samun yalwa da wadata ba na arziki ba irin lokacin da na ki zuwa yakin nan ma'ana da karfinsa da wadatarsa da rufin asirinsa kawai kin zuwa yaƙin tabuka haka kawai ya ce wallahi ma ajma'at indi qablahu rahilatani qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwa yace wallahi ban taba hada wato ababan hawa guda biyu ba a rayuwata kwata kwata sai a daidai lokacin zuwa yakin tabuka kaga dai karewar hujja iya da dama kenan da zai je abun hawansa ma kwaya biyu ne ba kwaya ɗaya bane yace walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha hatta kanat tilka alghazwa fa ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hardin shadid واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتأحبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان yace ai manzon Allah a ɗabi'arsa bai taɓa nufin tafiya wani yaƙi ba face sai ya yi ɓadda ba min shine illa warra bai gaini yanzu idan zai je yaƙi mai duguri za shi kaga ya kamata a ce ya fita ta hanyar wudul ta mariri ko to warra bai gaini ha shine mai duguri fa za shi kawai sai a ga ya bi hanyar bici sai ya fita ta dawanau duk munafukai su ɗauka cewa ai gashi inda ya kama hanya ya tafi kaga za a runguma a yi ina a tafi can gaba ɗaya to sai ya je ya tafi ya tafi sai ya canja hanya sai sake dawowa wannan abin da yake nuna mana jama'a shi abokin gaba dole sai ka ɓadda sawu a kan sha'aninsa duk wanda yake faɗa da kai to ka yi ƙoƙari ka ɓoye kanka akan wasu abubuwanka sannan duk wanda yake gaba da kai dole sai ka masa wayo tunda nema yake kwantar da kai kada musulmi ya zama wawa kada musulmi ya zama bai da basira kullun sunnar annaba ana karanta ta ne don a yi aiki da ita wannan kuma ba sai a yaƙi ba kawai ko a mu'amalarka wataƙila a kasuwa wataƙila a anguwa wataƙila a ma'aikata wataƙila wataƙila wani ya dame ka to ka yi ƙoƙari ka san yadda za ka rinka ɓoye abubuwanka a tattare da idan kar ka ba shi damar da zai buge ka duka ɗaya alal akalli ko zai maka illa ya zama sai ya sha wahala kafin ya tattaro ya tarar da kai ku riƙe wannan zai muku amfani a rayuwa don shi ne amfanin karanta sunna yanzu ka duba annan muhammadu ai yana tare da allah sallallahu alaihi wasallama allah yana tare da shi allah yana taimakonsa wallahu ya asimuka min nasi mala'iku suna tare da shi amma ka duba duk da haka sai ya yi ɓaddaba mai abokin gaba ba a zuwa ya alfahari wai an isa a zo a yi kaza a zo a'a sai an shirya kowaye ne kuma duk abin da ka tanada ya akwai wanda ya kai shi karfi shi da yake tare da Allah amma ya yi hikima kai kawai shi kenan sai ka zama gidaje ka buɗe kanka in wani abu ka mallaka ka bayyana musu ƙarfinka sai ka yi bayani kowa ya sani ai ɓoyewa zai ai likimo za ka yi in ya zo ba tsammani gidanka idan zai shigo ba sai ka nuna mai kamar laka ba na makami sai dai in ya zo kawai ya ji tartsatsi ya da shi haka ake yi kulafa rayuwar ta zama haka kuma yanzu ka san matsalar kamalan abokin gaban ba a gane shi wataƙila kwana kuke da shi gida da gida abokin gaban ba a fahimtarsa wataƙila makoci da makoci ne ko a ofis ko a wajen aiki ko a kasuwa sai ka kula shi sa annabi ya koya mana azkar mu rinka zikiri mu rinka addu'a idan za mu fita saboda neman kariya a rayuwa mai hankali shi yake fahimta manzon Allah ya yi ɓadda sau ya fita ya kama hanya ya tafi amma ba hanyar da ake aka yi tsammanin nan ba ne sai da ya je sai ya canja hanya malam yake cewa wannan kabu bin malik yake cewa ya ce manzan Allah ya je wannan yaƙi a lokacin tsananin zafin rana kaji wani jarabawa yaƙin tabuka ba yau shi za mu yi magana akan yaƙin tabuka annabi ya tafi a cikin tsananin zafin rana ga bala'in nisa safaran ba'idan wa mafaza ga sahara da daji haka aka taka aka yi ta tafiya wa aduwan kasira da abokanan gaba masu yawa ya bayyana ga musulmi shine fa dallalil muslimina amrahum li yata'ahabu uhbata ghazwihim lalle musulmi ya bayyana gare su su yi shiri kimtsi na yakin su kenan kaga sai an shirya ba wai haka kawai ake tafiya ba wanda Allah ya ba su labari bi wajhihi alladhi yuridu fa hanyar da yake so ya tafi ma'ana hanyar da yake so ya kama hanya ya tafi su gane manzo Allah suna tare da musulmi a wannan lokaci suna da yawa amma yawan su fa yawan su ya kai ga ba wani littafi da zai iya rubutu ya rubuce su ana nufin wani diwani qala kabu bin malik radiyallahu anhu فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى ko وحي الله تعالى ai a yakin tabuka ba wani wanda zai ki zuwa yakin ya ce ba zai je ba face kawai zai ga ai annabi ba zai taba gane shi ba saboda yawa malam an fita da yawa musulmi sun fita da yawa da haka shi ka abu sai ga to ai ko ban fita ba ma ba lalle a gane ne ba tunda ana da yawa baya tsammanin annabi zai gano shi cewa bai je ba shikenan in dai ba wahayi aka saukar ba wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabati simar wa zilal annabi ya je wannan yaki na tabuka lokacin da amfani wato 'ya'yan itace sun nuna sannan ga inuwa kenan akwai zafin rana akwai kuma inuwa wa tajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu manzon Allah ya shirya tare da musulmi a tattare da shi fa tafittu afdu likai atajahazu ma'ahu tafittu shara'atu sai nayi kimtsa zan tafi kamar in tafi tare da su wai nan yana gaya maka lokacin da aka shirya za a tafi yakin annabi yana shiri musulmi suna shiri kabu ibn malik ya ji a ransa to ni ma in shirya ma a tafi da ni bai da uzuri fa ba ciwo ba rashin lafiya ba talauci ba komai yace kawai sai zuciya sai ta ce mai karya je kawai fa arji'u wa lam aqdi shay'an sai in dawo ban yi komai ba fa aqulu fi nafsi ana qadirun alaihi idza aradtu sai in faɗa a raina a'a to aini in na ga dama ai zan iya zuwa wannan yaƙi din in na ga dama falam ya zalya ta ba da bi hatta shadda bin nasil jid haka abun yana ta ja da ni in ce zan je a'a ba zan je ba in ce zan je ba zan je ba har mutane suka yi nisa tafiya ta yi nisa aka tafi aka bar madina ina zaune yana ta saƙa zuci fa asba rasulullah sallallahu alaihi wasallama ghadiyan wal muslimuna ma'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gama shiri za a tafi an himmata manzo Allah ya kama hanya zai tafi walam aqdi min jihazi shay'an yace ni fa shirin tafiya ta ba abun da ne fa qultu atajahhazu ba'dahu bi yawmin aw yawmayn kaji malan yadda shedan yayi masa wai sai yace a ransa ba komai bari in bari in sun tafi bayan kwana ɗaya ni na tafi ko bayan kwana biyu ni na tafi haka shedan yake madan lokacin sallar dare yayi karfe uku sai shedan yace dan ƙara minti talatin ƙara talatin in ka ɗan motsa ka sai ce a ka bari saura kwata sai ka tashi in ka ban ka ce hudu sai hudu hudu nan ba za ka je sai dai ka ji ana salatu khairun minan nawm kafin ka kimtsa komai an yi ka da kamar sala ya maka asara wannan lokaci to duk wani aikin alheri da ka sani wala idan za ka yi ka kula ko taimako za ka ba mutane ko wani aikin Allah za ka yi shi dan sai ta ce ma a bari ba yanzu ba ka yi kaza a'a kar ka yanzu wannan ka bari kaza a kar ka baya yanzu da yawa dan ba da kadan a bari kaza gobe kayi a ajibi kayi watakila ka kusa mutuwa ku rike wannan a matsayin ka'ida na gaya muku karanta sunna ana daukan darasi ne ba wai kawai iya darasin yakin tabukan ba a mu ɗebi karatu a ciki duk abin da ka san zaka yi na alheri in dai kake mutsu zaka yi kawai ka yi shi goben ba ta ba ta ka bace Allah ya kawo wani abin da za a dare bayan nan amma da zarar ka fara jinkiri a zan ba su fili za su yi masallaci amma sai na yi shawara a ina a zan ba su kuɗi dubu kaza za su yi aiki kaza a zan yi shawara a ina ai in dai shedan yana nan ba zai bar kai aikin alherin ba daga ƙarshe shedan zai ce ma kai rabu da su wanda kai kaza a maimakon kaza sai ka ji ya ce maka to ai aikin alherin ma yana da yawa in kai kaza ma ai kaza yayi to haka shedan yake halakar da mu Allah kiyaye yace zan yi ko kwana ɗaya ko kwana biyu summa alhaqum in riske su wa gadautu ba'da an fasalu ali atajahhaz nawayi na kasance wato bayan sun ware sun tafi wai dan in shirya faraja'atu wa lam aqdi shay'an na dawo fa ni fa ban yi komai ba sun magadautu sun maraja'atu na tafi na sake dawowa walam aqdi shay'an ban yi komai ba falam yazal yatamada bi hatta asra'u hakan yana ta jana yana ta bina yana ta zarcewa da ni wannan je kaka dawo din har sai da suka yi sauri suka tafi wa tafarat al-ghazu wa tafarat al-ghazu aka ce aka dan yi din jinkiri na yakin ta'akhkhara waqa'uhu kenan ko waqa'atuhu aka yi jinkiri ba a samu yakin yin wato a yakin ba sannan kuma waɗanda ba su tafi ba aka riga aka tafi don yakin tabukan ai ba ai ba kaga damuwa kenan da ma ka je ka huta in ma tsoron mutuwa ne ai kaga ba a yakin ba ka je ka huta fahamamtu an artahila fa adrikahum fa udrikahum nahimantu an artahila in dora wa doki na sirdi dan riske su falaitani fa'altu kabu yace ka ina ma da na aikata haka falam yuqaddar li zalika amma ba a kaddara mun haka ba Allah ya rubuta sai na shiga jarrabawa ba ai min ba ban samu dama ba wa kuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance idan na fita cikin mutane bayan annabi ya tafi yakin tabuka in na fito na shiga cikin madina na zo na tarar da mutane yace fatuftu fihim nayi dawafi na zagaya a cikin su yuhzinuni abin da yake bakanta min rai an li la ara li uswatun illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaqi bana ganin wasu sa'annina bana ganin wasu wanda zan yi koyi da su illa sai dai in ga babban munafiki mutumin da maghmusan alaihi fil nifaq wanda yake ya dulmiya wato a cikin munafurci ko kuma wanda ake tuhumtansa da yana munafurci maghmus muttaham maghmud mutasattir ko mustatir wanda ya lullube da munafurci da na zagaya sai dan ta ganin munafukai a gari a shi kuka abu ya shi ba munafiki bane yace kenan wanzu ya nuna ashe annabi in ya tafi yaki wa yake bari a gida munafukai aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afai ko kuma in ga mutum cikin wanda Allah ya musu uzuri cikin masu masu rauni da kuma mata sai yara ƙanana suna ta tsalle-tsalle ina su habbai ina su abubakar ina su waye duk an tafi ni kuma kabu na je duk sa'anni na duk basan daga nan malam mutumin ne ya fara samun matsala yace walam yazkurni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balaga tabuk annabi bai tuna ne ba yana zuwa tabuka kawai sai Allah ya jefo masa ina ka tuna ina ka abu malam ka ji ko kisa wani abu idan mutum zai yi ya tuna Allah kawai wallahi idan Allah ya tashi tona mutum asiri ta inda baya tsammani za ka rufe ido kana wani abu kana ganin ba a san ka ba tonan asirin in ya zo wataƙila ta ƙarƙashin gidanka zai balla kawai annabi yana sauka a tabuka an sauka da kan abun hawa sai Allah ya kimtsa mai a ran sai ya ya bai ga ka abu ba kuma babban laifi ne kin zuwa yaƙi malam kar ka manta shi fa abun nan ba munafiki bane sahabi ne cikakken sahabi amma yau wani abu ya zo ya shiga na sakaci da tasahulanci wanda yau zai shiga jaraba to haka ake jiya maka tsoro ka saba kana zuwa asubahi kullun kullun haka kawai shedan ya ce kar ka fita ashe ranar zaka mutu da ka fita ka samu shaidar mala'iku da asubahi da ka fita ka gaisa da yan uwanka a ma addu'a ce Allah sarki da shi muka yasu ba ka saba kana kiyamul laili sai shi ya ce karka yi ashe ranar zaka fita mota za ta kashe ka ba a wasa ana aikin alheri ka saba wuridinka na karatun qur'ani kullun wallahi kakka daina ko ana akan gada ne lalle ka samu kai wannan wuridi naka Allah ka ba mu dacewa ya rabu Allah ka ba mu dacewa ya rabu yace kawai manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da ya isa tabuka sai ya tuno ni faqala wa huwa jalisun fil qawmi bi tabuka annabi sai ya faɗa yana zaune a cikin mutane a tabuka ma fa'ala kabu bin malik ina kabu dan malik ina yake shine ma fa'ala kabu bin malik to faqala rajulun min bani salima ya rasulullahi habasahu burd burdahu ko burdahu wan nadru fi itfaihi a wata riwayar burdahu to kai hakuri halin mutane sai hakuri malam annabi ne ya ce ina kabu dan malik sai wani a cikin kabilar bani salima sai ce aha wannan manya-manyan rigunan da yake sawa a gari su suka rike shi da kuma lura da matsayinsa wan nazru fi itfaihi wato an nazru fi nahiyata jasadihi shine itfai saniya itfi li yudilla an sabilillah itfaihi ko dai nan gefe gefen sa kasan idan mutum yana ji da kansa yana duba nan yana duba nan shine an nazru fi itfaihi wasu suka ce itf shine nan wato man sana min al'unuq wuyan wuyan mutum in ba ana cewa wuyan mutum yayi kauri ba to yana ji da kansa wannan maganar yabo ne ko suka ne suka ne to ka lura kaga wannan annabi ne ya tambaya kuma a cikin sahabbai ya tambaya to kar kai mamaki wataran idan baka nan wani wanda baka tsammani ka ji ya maka kace kace kar kai mamaki in dai mutum baya wuri to karkai mamakin abin da za a faɗa a kanka musamman idan akwai wani wanda yake da ɗan ƙaiƙayi a kanka ko wata 'yar damuwa ya samu daman da zai mai faskare ka ya sare ka to amma bari ku ji tarbiya faƙala mu'azu bin jabal radiyallahu anhu bai sama qult mu'azu dan jabal yace tir da abin da ka faɗa su sahabbai in sun ga abu ba daidai ba ba sa shiru kun ga ai kun san wannan magana ba daidai bane Mu'az dan Jabal to wanda ya mana ɗabi'ar da ake so musulmi ya sifantu da shi idan wani ya ci mutuncin dan uwanka baya nan ka kare dan uwan ka ce wani abin da ka faɗa ba daidai bane wani bai kamata ka faɗi wannan abin ba da ka bari in yana nan ka faɗa Mu'azu a gaban annabi ya ce tur da abin da kai ka faɗa kai wannan bawan Allah والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا والله يا من ذا الله كعب دان مالك ba abin da muka sani akan sa in ba alheri ba mun baro shi mu dai mun san yana kan alheri ba mu san wani abu kuma me ya hana shi zuwa ba mu sani ba فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da ya shiru bai ce komai ba bai goyi bayan magana wancan ba bai kuma yi sharhi akan abin da Mu'az dan Jabal ya faɗa. Mu'az dan Jabal yayi abin da yake ce ne daidai. Gaskiya ne, me ya sani ba abin da ya sani. Dan uwanka wataƙila ana zuwa wani wuri na alheri bai zo ba, kar kai sharhi a kansa. Baka san uzurin da ya tsaye da shi ba. Kuma in ma yana da wani mummuna abu ne sai ka tona asirinsa, sai kai shiru, ai Allah zai bayyana ballantana ma annabi wanda Allah yake mai wahayi, to bari ka ji abin da ya faɗa. Ashe labari ya dawo wa Ka'abu dan Malik. Kenan wannan abin da yake nunawa, duk lokacin da ka yi da wani a gaban mutane ka soke shi ka faɗi kaza to maganar fa za ta dawo masa a yanzu ba kabun ne yake bamu labarin hadisin ba ba gashi yanzu da kansa ya faɗa ya ce wani ne a cikin banu salima ya faɗa ba duk da ya yi mana dattaku bai faɗi sunan mutumin ba kenan in ka taɓa wani zai iya yiwa zancen ya dawo mai duk wanda ka taɓa shi zancen ya dawo ya daina ganin kimarka jama'a mu kula da mutunci mu kula da zumunci wani lokacin kana ganin abu ka kame bakinka don a zauna lafiya don ba a san shekara nawa za a yi da wani ba amma ka ci mutuncin wani a zance ya koma masa kuma ka haɗu shekara mai dariya ha ya ce kada la banza na san kai maƙina ne kuma mutum ko da ya yi laifi ne in wani ya ƙoƙarin ba shi kariya ko ya sai ga ya zama masoyi gare shi wannan fa halina ne halinka ne ba wanda yake son suka a cikinmu da haka mu kare abinda ba ma so kar mu yi wa wani aka annabi ya faɗa abinda ba ka so a yi maka kada ka yi wa wani sunna tana koyar da mu tarbiya hadisin manzon Allah duk alheri yana cikinsa hadisan manzon Allah suna koyar da mu tarbiya suna koyar da mu ilimi suna koyar da mu kyakkyawan zamantakewa to alaka abu bin malik kuna tare da ni kuwa yace falamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi a wata riwayar hazarani basir wa tafiktu atadhakkaru al-kadhiba fa aqulu bima akhruj min saqatihi gadan wa asta واستعنت على ذلك بكل ذي رعي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاها عني الباطل حتى عرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه كابو يتي يا عند لاباري يزومني أنه توجه قافلا من ذا الله يا جويو كلمة قافلا أنا نفر راجئا من سفره yana dawowa daga tafiyarsa. Hadara ni hammi ya ce damuwa ta sai ta zo mini, a wata riwayar hadara ni bassi, inna ma ashku bassi wa huzni ilallah. Kalmar bas, hadara ni bassi tana nufin a shaddul huzn, tsananin ɓacin zai da damuwa. Ya ce sai na shiga damuwa, na ce kai, yau na yi ta, ban je yaƙi ba ga annabi yana dawowa. kuma an ce annabi ya neme ni wa tafiktu shara'atu tafiktu shara'atu sai na kasance a tazakkarul kadiba ina ta tuno ƙaryar da zan yi tofa fa aqulu sai in ce bima akhruju min saqati ganin ni ko yau fushin annabi da me zan iya fita wato yayi tunanin yayi ƙarya dan ya kubuta daga fushin annabi daga baya ya tuba ga Allah saboda in annabi ya fushi da kai akwai damuwa da haka ya ɗauki ƙaryar mai sauƙi ne inda zai kubuta daga fushi annabi a'a ya ce ina ta neman dume hankali a cikin iyalaina ina neman ra'ayinsu walan ma ƙilali yayin da aka ce da ni manzon Allah qad azalla qadiman annabi ya ma riga ya dawo yace zaha anil batil wannan ƙarya wannan barna da na shirya zan yi mai barna faɗin maganar da ba daidai ba sai ta kauce a gare ni kawai kawai hatta arabtu anni lam akhruj minhu abadan bi shay kawai sai da na san cewa ni fa ba zan taba fita daga hannun annabi ba da wata magana wacce take ba daidai ba fihi kadhib wanda akwai akwai ƙarya saboda ina masa ƙarya Allah zai yi masa bayani cewa ai abin da kabu ya faɗa ba haka bane fa jama'atu sidqahu kawai na hada gaskiyar labarin abin da ya faru kawai zan ga annabi duk abin da zai faru ya faru ina neman taimakon Allah واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما قال النبي هذا وكان اذا قدم من سفره بدا بالمسجد من قال اذا قدم من سفر ان يداو daga tafiya to yana farawa da masallaci fa yarka fi rakatain ya raka'a biyu kun ji dabiyar annabi duk tafiya in yayi sai ya tsaya a masallaci ya raka'a biyu ka taba yi duk tafiya in yayi sai ya dawo masallaci ya raka'a biyu sun majalasa linnas sai ya zauna musamman shugabanni da jagorori a ce yau gwamna yayi tafiya gwamna da ya dawo ya zo masallacin juma'a ya raka abi yau Allah godiya ya ce jama'a duk mai matsala ya zo a sashi a layi zai yi a ce mai martaba sarki ya dawo ya shiga masallaci ya raka a biyu ya zauna ya saurari mutane kafin ya je ga iyalinsa kaga da waɗannan mutane suna wannan da sun ƙara daraja da sun bi sunna da sun huta to amma ya laita qaumi ya alamun Allah ya mana afuwa Allah ya mana turawa ne suke ba da tsarin ya za a yi mulkin ba ba gwamnatin annabi ba da ita take bayarwa da an gwada Allah sa a samu wani yarin kadan jarrabawa ya samu albarka dan zama lafiya a rayuwar mutum shine bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi kuma babu kauyanci akan bin annabi babu kauyanci rashin bin annabin shine kauyanci falamma fa'ala dalika ja'ahu al-mukhallafuna yayin da annabi ya aikata haka sai waɗanda ba su je yaƙi ba sai suka zazzo dama idan annabi ya je yaƙi ya dawo duk wanda ya san bai je ba sai ya zo ya bi layi malam ya kaga gwamnati mai cikakken mulki ya kaga yadda annabi yake sarauta dole sai ka zo ka yi bayani me yasa baka je ba ga su fa tafiqu ya'taziruna ilayhi suka zo shara'u kenan ya'taziruna ilayhi suna ta kawo annabi hanzari wa yahlifuna lahu suna wallahi tallahi ya manzon Allah dalilin da yasa ban je yakin tabuka ba kaji kaji abin da ya faru wa kanu bid'atan wa 80 rajulan sun kai mutum 80 da wani abu to wa qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaniyatan annabi ya karbi abin da ya fito na fili a gare su wastaghfara lahum yace Allah ya fe muku ashe kin zuwa yaki laifi ne tab malam yau da a wannan zamanin ne annabi yake nan yace a zuwa tafi jihadi ya ka gani ai wasu daga mariri za su tsaya ai amin ya rabbi kai mana afuwa Allah ka yafe mana in baka je yaƙi ba kana cikin damuwa dole ne in kuwa baka je ba ya dawo dole sai ka kawo kanka ka ba da hanzarinka ya ce Allah ya yafe muku abin da yake na sirri kuwa dan ni ban san gaibu ba wa wakkala sara'irahum ila Allah ta'ala ya wakilta sirrin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Ka'abu sai ce faji'tuhu sai na zo masa to ga Ka'abu ya zo falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdabi ina cewa assalamu alaikum sai annabi sai ya murmushi irin murmushin mai fushi irin mutum ya maka furmushi amma yana cikin fushi da kai shine tabassama tabassumal mughdabi thumma qala ta'al annabi yace zo nan kaga mutum tamanin da wani abun nan duk sun zo sun ba da hanzari an karba amma wannan ka'abu ɗin da ya zo kurin Allah ya sa manzon Allah ya ji wani abu lalle akwai wani abu na ganganci kenan a cikin lamarinsa kawai sai ya canja masa mu'amala daga nan malamai suke cewa ba laifi bane idan mutum ya yi wani abu na laifi a canja masa mu'amala ya gani a fuska matarka ne ɗanka ne yaranka ne abokinka ne a'a ya gani lalle cewa ya aikata wani abu wanda ba daidai ba don gobe kare yi saboda wani diga ne kidahumi ne baya ganewa in yi laifi in ba a nuna masa ba ba zai ci gaba da aikata wannan laifin ne da haka annabi sai masa tabassama tabassumal mughdabi yayi masa murmushi irin murmushi wanda yake cikin fushi yace zo nan yace fa to amshi hatta jalastu baina yadayki nazo ina tafiya sai gani na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala lima khallafaka ya ce me ya hana ka zuwa yaƙi alam takun qadibta atazaharaka ba ka sayi abin hawanka ba faƙultu bala inni wallahi ya rasulallah sai na ce e wallahi ya manzan Allah lau jalastu inda ghairika min ahli duniya da a wajen wani na zauna wanda ba kai ba cikin mutanen duniya na ra'aitu anni akhruju min saqati bi udrin wallahi ina gaya maka ya manzan Allah wallahi wallahi sai na fita daga fushinsa da ainihin wato magana da zan bayar ta uzuri abin da yake so ya ce annabi ya rasulullah da a gaban wani nake a zaune a duk duniya kowaye in ba kai ba ina da uzurin da zan bashi na firi amma matsalar kai ne ban isan maka ƙarya ba a yau walaqad utitu jadala yace an bani jidali kun san me jadalan muqabalatil hujjati bil hujja shine jadala ma darabuhu laka illa jadala muqabalatil hujjati bil hujja ka kawo hujja wannan ya kawo duk abin da da wani zai faɗa zan ce to kaza in ya faɗa zan ce to kaza yace an bani wannan ina da ƙwarewa kuma gaskiya ne baki dai na magana ai kware ko professional lauya ne ya iya bayani Allahu akbar to amma ai wa annabi lauyanci walakinni wallahi inni laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadisa kadibin tarda bihi anni wallahi na sani a yau ya manzo Allah idan na zantar da kai zance na ƙarya ka yarda da ni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya saura kiris Ubangiji kuma zai sa kai fushi da ni dan Allah sai ya tona asiri na ya maka bayanin abin ba zan yi ƙarya ba wala in haddathuka hadisa sidiqin in nazantar da kai zancen gaskiya tajidu alayya fihi tajidu za kai fushi da wajada ana nufin fushi taghdabu kenan sai kai fushi da ni ya manzo Allah saboda nayi ganganci yace amma inni la arju fihi afwa Allah ta'ala amma zan yi bayanin gaskiya manzan Allah amma ina fatan samun afuwar Allah to wannan shine compensing a turanci mutum ya yi laifi ya tabbatar ya yi laifi duk wanda ka masa laifi kowaye shi ka ce na yi kuskure a yi mini afuwa baba ina neman afuwa mama ina neman afuwa alhaji na yi maka kuskure malam na yi kuskure ina neman rangwame wannan yana sassauta zafi da mummunan hukunci ko tsatsauran hukunci da za a yi maka ko gwamnati ce ka mata laifi aka kama ka maza maza je ka wurin alkali ka ce na yi saranda ina neman a yafe min ka rike wannan siyasa ka ci kudin wani alhaji wallahi na ci kudin ka yau da gobe ta sani ci amma ai mun afwa a sassauta min hukunci ina neman sassauci kar kai girman kai za ka wahala kana tare da ni ko ya ce to la wallahi la wallahi ma kana li min udhr la wallahi ba ni da uzuri ko da ai daman ya faɗa ma ko bai da uzuri kaga yanzu idan sahabi sahabi yana iya yin abu ba da uzuri ba kurin yayi wannan abun shedan ya sa yi ni fa da kai muna iya yi muna iya yi to shine amfanin istighfari kullum kana nuna Allah kai gajiyayye ne ka gaji ka gaji ka gaji ka gaji mai istighfari a cikin ku wallahi shine mai rabo amma mutum ya nuna cewa shi baya saba akwai wanda fa suke cewa su saban Allah ma ba sa yi akwai ba masu cewa su istighfari da salati annabi da suke ma ya ma mai komai ma kawai dariya kake wallahi yace ma kana li min udhr wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni wallahi ban taba samun karfi ba ban taba samun sauki da yalwa ba hina takallabtu anka irin lokacin da na kina bi ka yakin tabuka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce amma haza faqad sadaq ya nuna kab ya ce ga wannan to yayi gaskiya ya faɗi gaskiya kabu sai an ji sanyi sanyi ya dauka za a kyale shi a ina faqum hatta yaqdi Allah fi tashi sai Allah ya yi hukunci a kanka ka san me wannan yake nunawa ashe wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa kaga da annabi yana aiki da ra'ayinsa yau da manzon Allah hukuncin zai masa nasa da karan kansa ai da yayi sai ce tashi muna jiran me Allah tabaraka wata'ala zai yi hukunci a kanka malam akwai hukunci na adalci sama da wannan shi yasa manzon Allah yake cewa ko alƙali ne la yaqdi alqadi wa huwa ghadban ba a so alkali ya hukunci yana cikin fushi matarsa ta bunka masa wani ɗacin hankali ya zo ya hau kujerar alkalanci wallahi zai hukunci mara kyau yaronsa ya ji ya saci kuɗinsa ko ya wani abu ya zo ya hau kujera zai yi shara a ranar alkali ka aika ka ce yau ba kotu duk lokacin da alkali yake cikin fushi dan Allah kada ya zo can ba kada ya zo kotu ya ba da uzuri kana da uzuri daga ofishin annabi malaman fikihu suka ce la yaqdi alqadi wa huwa ja'a kada alkali ya je hukunci yana cikin bala'in yunwa yana yunwace kar yayi ina fata ana fahimta kada alkali ya hukunci yana cikin bala'in tsoro ya firgita harkar ta tsorata shi wani alkali yake ce mai ce wallahi malam akwai shari'ar da idan nazo na zauna a kujera ji kafata tana rawa nake yace saboda babban kaya ne a gabansa yana jin tsoron yaya ga gaskiya ga kuma waɗanda suka yi rashin gaskiyar suna da manya a ƙasa yana jin tsoron kar ya je wani hukuncin da za a neme shi a wancan garin kun gane shi ko na ce yalla bai duk da ka ji wannan kai zaman ka gida ka ɗaga kai ta ɗaga shari'a inda yadda za ku yi ma ka ce wannan shari'a da Allah a kai ta gawa ne na gaba da ni haka ake yi ce wannan shari'a ina da uzuri a kanta da Allah kaiwa ne duk shari'ar da alkali ya ga yana tsoron Allah kuma ya ga akwai interest na manya a kai to kar ka shiga shari'ar abinda za ka yi kai transferin shari'ar zuwa ga wani abokinka ko wani na gaba da kai kuma yana da wannan jurisdiction din a shari'a yana da wannan dama sai ka ce ba za ka iya yin wannan shari'ar ba saboda kana da wani uzuri kawai ka batta wani ya je yayi kai a kawo maka mai sauki na 'ya'yan awaki da satar 'ya'yan kaji ka je kai tafa ma ba shikenan ba wai kuna ganewa kuwa Allah ganar da abubuwan ne suna da yawa fa suna da yawa ku musu uzuri alƙalan nan wani lokacin ku musu uzuri wallahi wata shari'ar ai kafin ka zo ma da daddare za a sa kira ka kuma wani ne ma zai kira ka babban fa zai kira ka wace ku kirawa ne shi a gaya mai kar a yadda mu ji kaza kar a yadda mu ji kaza ka yi mana malam ƙasar nan najeriya wani fa ɗan ta'adda fa ya harbe fa ɗan ta'adda ya kashe mutane ya kashe mutane ɗan ta'adda ya harbe sai da aka kama shi wa ya sa ka harbe shi an baka oda ne daga can ɗan ta'adda fa saboda akwai interest ɗin wasu kwangilar wasu tana kai kasuwancin wasu yana kai ni ma fa da nake muku bayanin nan ba komai nake faɗa ba ba ko ba ku fahimta ba yawwa abinda zan iya faɗa kawai nake faɗa haka abin yake wa fawqa kulli dhi ilmin ali Allah sa kuna ganewa ta tafi sai Allah yayi hukunci a kanka faqumtu wa sara rijalun min bani salima na tashi sai ga wasu mutane cikin bani salima sun tashi sun yunƙuro fattaba'uni suka bi ni faƙaluli sai suka ce da ni wallahi ma alimnaka kunta aznabta zamban qabla hada wala kalu kalu rafa bayan annabi ya gaya mai haka wai sai aka biyo shi wai wai ana ana ana ana zuga shi yo ai wani abu ne kai ai ka mai kokari mu wallahi bamu san cewa ka taba wani laifi ma wa Allah in ba wannan ba ai kai wankake ne ka abu bamu taba ganin kai wani zunubi ba ولقد أجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون kai yanzu ka abu ka kasa ba da hanzari da uzuri da irin abin da waɗanda suka yi zuwa yaƙi suka yi kai da kake da baki kai da kake da bayani ba za ka iya ba da hanzari irin yadda aka bayar ba kai da baka taɓa yin wani laifi ba kawai za ka taho haba fagad kana kafi ka zan baka istighfar rasulullah sallallahu alaihi wasallama laka yau zunubin naka fa in annabi ya ma istighfari ɗaya fa kenan ka je ka tafka kariyar ka mana kawai annabi daga baya ce to an yafe ma baka san annabi mai yafiya bane zaka je ka banka da gaskiyar ka faɗa haba kai ku kago su wa suke ce da yan bani yan banu salama fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a yace wallahi basu bushe ba yu'annibunani ay yulawwimunani suna zargina shine yu'annibunani an gane ko yawa wa yuwabbikhunani suna kunyata ni tawbikh yu'annibunani yulawwinunani yu'annibunani yuwabbikhunani suna ta zargina suna suna ta bata ni suna ta kaji Allah yace wallahi sai da naji kaman ma ko in koma fa ukazziba nafsi in karyata kaina a gurin annabi ce ya rasulullah abinda na faɗa nan ba haka bane gaskiya ina da uzuri malam kaji ko kaji ko shi yasa shau da yawa za a zo a yi shari'a mutum ya faɗi abu ya ce gashi abin da ya faru a gaba alƙali ya faɗa sai a je a ce je ka ƙaryata je ka ce kaza ne saboda wasu suna da interest akan abu ko da gaskiyar ka faɗa ya ce suka yi ta ziga ni sun makultu hallaƙi ya haza ma'i min ahad sai kabu ya ce kafin in koma dan Allah wannan matsalar bayan ni akwai wanda ya gamu da wannan qalu rajulani suka ce akwai mutane guda biyu mana qala mithla ma qulta sun faɗi irin abin da ka faɗa ya ce suka ce ba kai ɗaya ba ne ba ƙila lahu ma misla ma ƙila laka aka ce da su irin abin da aka gaya maka ku tashi ku je sai Allah ya magana a kanku wa qultu man huma sai ya ce su waye waɗannan mutane biyu qalu murara ibn rabi' al-amri murara ibn rabi' al-amri a riwayar imam muslim sai ya ce murara ibn rabi' al-amiri to wannan al'amrin shine yafi inganci ba al'amiri bane akwai riwaya da ta ce ibnun rabi'ata shi ma ba daidai ba ne ibnun rabi'a ɗin ne shi ne daidai al'amri shi ne daidai al-rabi'a shi ne daidai da hilal bin umayyat al-waqifi kun ji sunansu murara ibnun rabi'a al'amri da hilalu murara da hilalu ko dan zamu yi ta ambatan su a baya su bi ne su ma irin matsalaka wa zakaru li rajulaini salihaini qad shahida badran radiyallahu anhuma sai suka ambata mu wasu mutane guda biyu salihai malam murara mutumin mutumin kirki hilalu mutumin kirki karewa ma dai sun je yakin badar fa fihi ma uswatun ai mutane ne da ana koyi da su akwai abun koyi a tattare da su fa madaitu hina zakaruhu mali yace lokacin da aka ambata min su sai na tafi wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a an kalamina ayyuha salasatu annabi yace to mu mu ukun nan da ni kabu da hilalu da murara annabi ya kafa doka malam bari ku ji karfin mulkin annabi ya ce kai sahabbai kar wanda ya sake musu magana gaba daya in kun hadu da su a titi kar ku musu magana in kun hadu da su a gona kar ku musu magana in kun hadu da su a masallaci kar ku musu in sun yi sallama kar ku amsa Allah ya fara aiko sako kenan annabi ya ce a daina kula su min baini man takhallafa anhu tsakanin mutane 80 da wani abu da nan wannan ukun su aka ware fashana banan nasu wa taghayyaru lana mutane suka nisance mu suka canja mana hatta tanakkarat li liya fi nafsi al-ardu fama hiya allati a'rifu har sai da ƙasa ta canja mini sai naga wai wai ni ku ƙasar da nake rayuwa ita ce wai ni ku a Madina nake wai a ina nake ne yace tsabar bala'i duk inda naje ba a mun magana in yaje kasuwa yace kaya nawa ne kowa sai ya shiru sai ana kallon sa in yazo dabba yace zai sai ciyawa sai a ki bashi ansa sakon annabi kenan malam wannan yake nuna maka ashe sahabbai suna tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa saba masa ba wai ko ne kewaye ya ce da Allah zo mu yi magana ba sai dai munafiki sai dai kafiri ai annabi yana sakin sako ba waya fa ba wani network kawai bayani ya ce kana sake musu magana wallahi ba a sake musu magana ba malam waye isa ya kwatanta imanin sahabbai da wai mutanen wannan zamanin waye isa mu yanzu lalacewa mutum hadisi ba za a karanta ya kare ta hadisin mutumin banza fa sai zo ce wannan hadisin ƙarya ne ko wani ji ya turo min a boys ina ji yana yana magana wani hadisi yana cewa hadisin nan ƙarya ne malam nace inna lillahi wa inna ilaihi nace an halaka maganar annabi wallahi yace ƙarya ce kawai da zaukin hankalinsa tunaninsa mara hankali wai shine zai gwada magana annabi da hankalinsa dan san zuciya wa zai kwatanta imaninmu da waɗannan bayan Allah to an hana a yi musu magana ko to bari mu ji kwana nawa aka yi falabisna ala zalika na laila sai da muka kai kwana hamsin kwana hamsin wata biyu ba kwana goma wallahi ko mutum ɗaya ba wanda ya musu magana fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutima abokanai na guda biyu hilalu da murara suka zauna a gida suka gaza fastakana وما استكانوا لربهم وما يتضرعون an gane ko yawa khada'a kenan istakana khada'a suka kankan da kai suka kasance a gida wato saboda bala'in in sun fita ba a kula su kawai sai suke zaman su a gida kwana hamsin ba sa fito in sun fita ba a kula su yabki yani suna ta kuka wa amma ana yace amma ni fa kuntu ashabbal qaumi na fi su samartaka ni matashi ne yace wa ajladuhum da sauran karfi na wa kuntu akhruj wa ashhadu salat ma al muslimin yace wallahi duk da haka ba a kula ni wallahi fita nake in je halarci sallah tare da jami'i yace ga kin magana ga kin zuwa sallah yace wallahi fita zan yi kar ku kula ni amma sai na yi jami'i ya fita ai kadi kamar sallah ya dan juya ya kalli wani ba wanda zai kula shi a masallacin annabi ya tai wa mutane sallama ko kula shi ba a yi ko irin an zo saka takalmi wani ya mai magana ba wanda yake kula shi wa atufu fil aswaqi kabu yace dan in gwada wannan abin sai in shiga kasuwa ranar kasuwa in yi ta zagaye ko wani zai min magana malam ashe labari ya kai har mutanen ƙauye sun ki kula shi yace ne ta kewaye akan kasuwa a cikin kasuwa kowa ya san kowa a an sani mana wala yukallimuni ahadun ba mai kula ni wa ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallim alai yace sai in zo gurin manzon Allah tunda shi kan mai tausayi ne mai jin kai sai in ce ya rasulullahi assalamu alaikum wa huwa fi majlisihi ba'da sala idan annabi ya idar da sallah ya limanci abu sai ya zo ya dan tsuguna gefe ya ce assalamu alayka ya rasulullah ya ce wallahi malam annabi ko ko leban bakin sa baya motsawa ya ganni na ganshi wallahi ba zai kula ni ba shi ma dokar ta shafe shi Allah ne ya ce kara kula su yace wa aqulu fi nafsi hal harraka shabatayhi bi raddi salami alayhi amla sai a zuciya na ce wai ina ma jira an ga ko ya dan yi motsi ko ya ci haka ya dan motsa yace wallahi ko labban sama ya motsa bayan nayi sallama wallahi baya yi kaf yake shiru kawai ya rufe bakinsa summa usalli qariban minhu yace sai in zo kusa da annabi sai in kabbara nafila Allahu akbar ya kama sallah yayi ruku'i ya dago yayi sallah yayi ruku'i ya dago duka ka abu yana ta yi wai dai alal akalli wai ko zai annabi zai ga a'a to ai ya zo yayi sallah bari a dan bari a dan duba a duba a duba a duba sha'aninsa yace al'amarin ya bashi tsoro ya gigita shi ka san me hikimar zuwa ya sallah kusa da annabin alal akalli tun da dai annabi ya ga ya sallar shi ashe wannan mutumin kirki ne dai bari mu kula shi yace wallahi ko kula ne ba zai wa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi wa usallim yace yace yace yace fa usariquhu nazara sai in saci kallon sa idan ina tahiya haka sai in rinka dan yin haka in ga ko annabi yana kallo ni satar kallo shine usariqu daga sariqa ne fa idza aqbaltu ila salati aqbala ilayya idan na kabbara sallah ina sallah sai annabi ya ta kallo na wa idal tafattu nahwahu arada anni ina juyawa annabi sai ya juya ka lura idan ya kabbara yana sallah annabi sai ya ta kallon sa in ya juya yana so su hada ido da annabi sai annabi sai ya haka horo baka dau darasi ba haka ake yi daka kenan kai banza da shi yace arada anni hatta idza tsala alayya zalika har sai da haka ya tsawaita gare ni min jafawatil muslimina wato jafa'i da kausasawa da wato kakkausar mu'amala da musulmi suke mini mashaitu na tafata tasawwartu jidara ha'idin abi qatadata sai da na nufaci wata katanga ko wani shinge na abi qatada radiyallahu anhu abu qatada ne yana da shinge yana da gona a wajen gari yace sai na tuno shi ai dan gidan baffana ne wa huwa ibn ammi dan gidan baffana ne wa habbu nasu ilayya yace duk duniya ba wanda nake so irin abokata da bayan annabi mutumi na ne abokata da dan dan gidan baffana ne ko muna mutunci fa sallamtu alaihi yace kawai naje na same shi a gona nace da shi assalamu alaikum ya abokata da fa wallahi ma radda alayya salam kabu yace wallahi abokata da ma yake mai da mun sallama kai abu yayi tsami faƙultu fa na shattu na faɗa na yi masa magiya shine fa na shattu na masa magiya na ce don girman Allah don Allah don Allah wai kai don Allah baka san cewa ina son Allah ina son annabi ba abu da ina ma sallama ka kula ni don Allah baka san ni cikin masu son Allah da son annabi ba Malam Ibn Qayyim nan bai kawo wannan ba amma nan sai ka amsar abu kata da faƙala radiyallahu anhu Allahu wa rasuluhu ahlam ka san amsar da abu kata da ya bashi da ka abu yace don girman Allah kai abu kata da ka san masoyina ne kai ka san kai amini na ne dan Allah da ka min magana baka san ina san Allah ina san annabi ba ka san me abu kata da sai ce Allahu wa rasuluhu ahlam Allah da manzon su suka fi sani ba wani abin da zan ce me yasa baka je yakin tabuka ba kana san Allah kana san annabi malam kaga ashe nauyin imani da kasancewa a cikin addini sun Allah da sun annabi duk wanda baya san Allah baya san manzon Allah kaka bata lokaci akan shi ko dan gidan gogonka ne ko dan gidan innanka ko kaninka ko yayanka ko waye sannan duk wanda Allah ya kafa doka a kansa ka riƙe wannan dokar Allah ka zauna lafiya yanzu ka duba wannan musulmi ne fa bai yarda yi ba amma horo ake wannan zai fassara maka ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulil amri minkum yace Allah ya sani bai ƙara yi masa wata magana ba yace Allah wa rasuluhu alam fa fadat aynaya ka abu sai yace kawai sai ido na sai faso da hawaye duk da ka duba da ya yabi kansa ya ce shine matashi shine mai karfi shine mai juriya yana daure waɗancan fa suna gida suna kwance amma yau sai gashi ya fashe da kuka mana ba zagi ba duka ba komai a ki kula ka kawai wallahi malam ko a gida wani yaro ya ba daidai ba za ka iya kafa wannan dokar ka ce kar ku sake kulawa ne duk abin da zai kar kula shi ka bar shi wannan kawai in ka zuba mai sati dai sati biyu sai ya zo yana baba wallahi ba zan ƙara ba mu ɗabbaka wannan kaga baka dake shi ba kaga baka zage shi ba horo ne na me na ji in ji a jika kuma duk lokacin da mutum yayi ba daidai ba kai banza da shi ka daina kula shi ba laifi kai ba ai horo ne don ya gyara ne wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidar na juya na fuskanci wannan katanga fa bainama ana amshi ya fita ya tafi yace sai gashi ya tafi kasuwar Madina idan na batiyun min nabat ahli sham sai ga wani manomi mai sai da kayan abinci mutanen mutanen sham mimman qadima bi ta'ami yana kawo abinci daga sham yabi'uhu bil madinati yana sayarwa a madina shi wannan mutumin sham ne dan manomi ne yana kawo kayan abinci madina sai ga shi kawai sai kabu yana cikin kasuwa sai ya ji mutumin ne yana man yadulluni ala kabu bin malik jama'ar gari wa zai nuna mini kabu dan malik to fatafikan nasu yashiruna lahu ilayya sai ga mutane suna ta me suna ta nuna ni ba a magana sai a ce ana ta nuna ni a yashiruna lahu ilayya hatta ja'ani sai gashi ya zo mini fa dafa ilayya kitaban min maliki gassan sai ga takarda wasiƙa ya kawo mini daga sarkin gassan ba musulmi bane malam kaga matsalar ta kai ga yau kabu wai tunda annabi ya ƙi shi ga arna sun zo suna nemansa maliku gassani ai komai takarda shi labari ya watsu annabi yana horo ga wasu mutane sai suka ce bari su taking opportunity bari su taking advantage kawai su mai da awa su mai da shi kafirci la ilaha illallah fa idza fihi ga abin da yake cikin wasikar amma ba'adu fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafak labari ya zo mini cewa mutuminka wai ka duba annabi ne wai annan sahibaka har ne kenan mutuminka ya maka jafa'i ya kausasa maka mu'amala walam yaj'aka walam yaj'alaka Allah bidari hawanin wala madiya ya ka abu ai Allah bai daura ka a gari na wulakanci ko tazarta ba dan me da ka taurantar da kanka ya daina kula ka ya ce a Madina a daina kula ka fal haq binan wasid tabo gurin mu mu taimaka maka mu dauki nauyinka mu ci gaba da kulawa da kai ba Madina an ki kula ka ba ba Muhammadu ya ce kada a kula ka ba taho a'a in dai taho ina ne gurin kafirci ne fa fa qultu lamma qara'tuhu sai na faɗa lokacin da na karanta takardar nan wa hadha aidan min al bala'i yace wannan wasikar ita ma tana cikin bala'i yau ni abu, ni sahabin annabi ni ne kafiri sarki zai gayyace ni wai in zo in koma cikin kafirai lalacewar ta kai haka ya ce fatayammamtu bihar tannur kawai sai na nufaci irin tukunya da aka hura wuta ana konawa ana kona wani ko ana dafa wani abu ya ce fasajartuhu biha na je na kone ainihin wannan takarda wa idal biharu sujjirat sai ga koguna sujjirat sun kama da wuta fasajartuha biha sai na ƙone sajartu biha na ƙone takaddar takaddar ya ƙone ta hatta idan madat arba'una min al-khamsina kwana arba'in suka shuɗe cikin kwana hamsin wasal basal wahayu Allah kuma ya rike wahayi aka aka kiwo annabi wahayi idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa yaqulu idan rasul rasulillah sai ga dan akin annabi ya zo mini kwana arba'in ta cika kafin hamsin ga wani sako daga annabi annabi fa ba zai mai magana ba sai annabi ya ce ka je ka gaya wa kabu anna rasulullah sallallahu alaihi amurka an ta'tazil imra'atak annabi ya ce a gaya maka ka kaurace wa matar ka mata daina kula ka kar ku sake haduwa tabbi da din da dan dama dama in ya je gida matarsa ko to annabi ya ce a matar ma a gaya mata kar ta sake kula ci kuma ya nisance ta ta isa ta bi wallahi bata isa ba ta saba ai annabi ya bada sako wane mutum kai malam an yi sarauta an yi mulki an yi imani kai tsaye annabi in ya faɗa ba kawai baccin sa yake kawai ba za a saba ba wallahi ba za a saba ba jama'a wannan shine imanu bi rasulillah fa qultu kabu sai ce kai utalliquha amma za a fa'alu wai sakinta zan yi ko ko ya zan yi ne da ita ana nufin in sake ta ne faƙala la bal ya tazalha ka nisance ta wala ta karba ha karka kusance ta wa arsala ila sahibayya bi mithli zalika abokanai na guda biyu hilal da muru da da da, da mirara murara ibn rabi da hilal ibn umayya su ma aka ce matansu su guje musu fa qultu limra'ati sai na ce wa matata ke sako ya zo daga annabi ilhaqi bi aliki tafi gidanku kawai kama hanya tafi gida fa kuni indahum ki je ki zauna gidan iyayenki hatta ya qadi Allahu fi hadha al-amr sai Allah ya yi hukunci a cikin wannan lamari lokaci yayi gashi kuma kissar bata kare ba sai wani sati insha Allah sai mu ji labarin sauran mutanen guda biyu da su da matansu me ya faru wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله